أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بارك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kadarta mana haɗuwa a wannan yammaci na asabar a yau muna biyu ga wata na sha ɗaya hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1442 wanda haka in ya dace wa sha biyu watan shida miladiya ta 2021 insha Allah ta'ala yau za mu yi darasi na goma a cikin littafin dulul amal wa kaifiyatul ilaj ko kuma ka kira shi da suna addarul akhira a sati da gabata muna cikin karanta wasu abiyat wasu baituttuka da malin yake cewa tazawwad min at-taqwa fa innaka la tadri idza janna laylun hal ta'ishu ila al-fajr malice tazawwad a cikin ɗabi'ar rayuwarka ya zamanto zaka ɗauki guziri wannan guzirin kuma da zaka yi min at-taqwa ya zamanto guziri ne na tsoron Allah yace fa innaka la tadri saboda baka sani ba idza janna laylun lokacin da dare ya lullube mana lokacin da dare ya zamanto ga duhu ya zo ya lullube shi hal ta'ishu ila al-fajr shin zaka rayu zaka zamanto daga cikin mutanen da za su rayu su kai lokacin hudowa al-fajr kaga baka da kata akan wannan daga kenan ka samu guziri na tsoron Allah a kowane lokaci ya zamanto alaka tsakaninka da Allah alaka ce mai kyau yace fa kam min fatan yumsi wa yusbihu lahiya nawa daga cikin matashi ko kuma mutum yumsi wa yusbihu zaka ga marici ta iske shi wa yusbihu ko kuma a sahiya ta iske shi lahiyan zaka ganshi a shagalce yace wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri alhali kuma ana nan ashe an saka likafanin da za a sa shi a ciki amma shi bai sani ba yace wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha nawa daga cikin amarya wadda aka kawata ta aka mata ado aka kimsa ta aka mata duk wani shirin da ya kamata a mata li zawjiha saboda haduwa da mijinta amma kuma waqad qubidat arwahuhum laylatal urs a cikin daren da za su ci angwancin a cikin daren mijin sai ya mutu ko kuma ita a karan kanta ta mutu kona makamancin wannan malici alqadaru mana kenan kadara da aka rubuta musu yace wa kam min wa kam min sigarin yurtaja tulu umruhum nawa daga cikin kankanan yara yurtaja wanda ana sa rai ana tsammahanin tulu umruhum gana tsawon rayuwansu ana tattalin yaro ana kulawa da shi ana mai kaza saboda ana so ya rayu ya kai wani lokaci malice wa qad udkhilat ajsaduhum zulmatal qabri amma yau da gobe ko kuma a yana cikin halin yarintan ma sai a ɗauki wannan gangan jikin nashi a sanya shi cikin duhun kabari bimana yana so ya kwatanta maka cewa ita mutuwa babu wani halin da dan adam bata ya ɗaukar shi sawa'un ango ne kai a amarya ce ke a yaro ne kai a babba ne kai a matashi ne matashi ya ce babu wani mudda babu wata lokacin da za a ce ga irin lokacin da ake mutuwa babu wannan kina hatta da yaron da ake ga yaro ne dan kararrami shi ma mutuwa za ta zo ta mishi ɗauki ɗan ana ta tsammani ana ta sa rai ana ta addu'a da ka ce ka samu karuwa sai a daga Allah raya la'alla kahin a kai satin da za a yi suna sai ubangiji subhanahu wata'ala sai amshi abin shi malice wa kan min sahihin mata min ghairi illatin ya ce nawa daga cikin mutumin da sahih lahiyar shi lau ba abin da ya ko ciwon kai ba yayi mata min ghairi illatin kawai ya mutu ba tare da wata illa ba ba wani rishin lahiya ba komi ya mutu ya aka yace lahiyar shi lau kawai mutuwa yi malai ce nawa aka samu wannan ya ce wa kan min saƙimin asha hinan min addahari nawa daga cikin mutumin da yake saƙim ne mutumin da baya da lahiya sai ka shi kuma ya rayu tsawon wasu lokuta sai ga wani gashi shi da ake ga mai lahiyar da sai ga ya mutu shi wani da ake tsammanin cewa in an jima ba za ta mushi ba sai ga yayi shekaru masu yawa a rika cewa ai wani aka ba mutuwa ba ai tsammanin wani zai mutu ba to ita ɗabi'ar mutuwa kenan bi ma'ana babu wata kaman babu wata ka'ida ko wani mi'yar ko wani ma'aunin da za a ce kawai gashi nan dole in ya samu shi ne tabbatar da mutuwar mutum a babu wannan wanda kaga ya mutu kawai kadaran da Allah subhanahu wataala ya mushi kenan sannan kuma wannan kadarar ba ta da lokaci kuma ba ta da wani sababi ba dole ba sai da sababi za ka mutu za ka iya mutuwa haka nan ba sababin komi me ya kamata ka yi ka zama to cikin kimtsi ka zama to cikin shiri ka zama to cikin tanadi ka tambaye kanka in tambaye kai na mu tambaye kanmu inda Allah zai kadarta mana ba zan iya tashi daga nan ba ba za ka iya tashi daga nan ba yaya alaka za ta kasance tsakanin kai da Allah wannan shine kawai ya zamanto kowane lokaci muna ma kanmu irin wannan tambayar yanzu inda Allah zai kadarta a amshi raina a yanzu bari cewa sai na je na kare kaza sai na kare kaza wannan duka bakka da wannan damar ba naka bane ba la'alla ka kare la'alla ba za ka kare ba abinda ake bukata a matsayinka na mai imani mai hankali ya zamanto kowane malaf da ka bude dukkan dosiyan da ka bude tsakaninka da Allah ya zamanto karihe wannan dosiyan kakka rika jiran a sai gobe a sai in an jima a sai jibi a sai kaza sai kaza saboda baka da kat akan lokacin wannan ka riske shi ko kuma za ka riske shi ba to shine malai yake cewa kam min saqimin asha hina min ad-dahr yace wa kam min sakinin inda as-sabah bi qasrihi nawa zaka ga mutun yana zaune yana rayuwa sakin ba yaskun yana rayuwa inda as-sabah a lokacin sahiya bi qasrihi a inda ya gina gidan shi wanda gida irin na alfahari yana zaune karkashin wannan gidan nashi da inuwan gidan nan ana ta harakoki ana shiga ana huta da sahi malice wa inda almasa qad kana min sukanil qabr marice tana yi malice sai wannan mutumin ya tsinci kanshi daga cikin wanda za su rayu a cikin kabari kene zuwa maganar ba gidan shi ne gidan shi da sahi iya zaune lahiya lau ana ta harakoki zuwa marice kuma yanzu Allah ya amshi abin shi yanzu ina zai koma wannan gidan nashi zai bar shi zai tattara a tattara shi gaba ɗaya a kai shi can abin ne shi ka kenan kuma sai abin da ya aikata a cikin rayuwar shi kawai maliki baka shawara fakun mukhlisan wa'malil khaira da'iman la'allaka tahza bil masubati wal ajali malice fakun mukhlisan ka zama mai ikhlasi ka zama mai dan tsantsantar da aikinka dan Allah ka zama to mai yi dan Allah wa'malil khaira ka aikata aiki na alheri da'iman kowane lokaci babu wani lokacin da zaka ci a wanzo na kwanakin kawai na kirta tsiya ne a babu wani a cikin rayuwar musulmi ka ce yanzu lokaci ne wanda ya kamata ka meke kafa kai abin da kaga dama babu wani a cikin rayuwar musulmi wa'malil khaira da'iman kowane lokaci la'allaka tahza mali yace tabbas zaka rabauta bil masubati da gwaggwaban lada wal ajri da lada a wajen Allah subhanahu wataala kenan zaka zaki da gidan aljanna malai ce wa dawim ala taqwal ilahi fa innaha ka dawwama ka kafe akan taqwal ilahi akan jin tsoron Allah ya zama to ne shine sajiyarka imana duk wanda ya san ka ya san ka ne akai kawo na abin da ya shahiya za a yi ka wanye da Allah lahiya ala taqwal ilahi fa innaha malice amanun min al ahwali fi mawqif al hashari saboda wannan tsoron Allah fa innaha amanu shine nutsuwa shine abinda zai sa ka samu nutsuwa min al ahwal na daga razani na gobe kiyama mana turgici da za shiga da wani yanayi da za shiga na na dimauta a gobe kiyama idan zamanto kana da tsoron Allah to wannan abin zai zamanto maka kariya daga wannan razan da za a samu fi mawqifil hashari a tsayi wanda za a yi ranan da Allah ya tara al'umman duniya gaba daya Allah sai ya tsiratar da kai ya zamanto kai bakka daga cikin waɗanda za su wahala bakka daga cikin waɗanda za su tsiyata a gobe kiyama a dalilin mi a dalilin dawwama da kai akan tsoron Allah to wannan tsoron Allah shine abinda yake wajibi akan mu mu kai mu kawo mu ga mu cewa mun tabbatar da samun tsoron Allah a cikin rayuwarmu maganar mu da zamu aikinmu da zami tunaninmu da zami kaikawanmu da zami duk abin da zami mu yi ƙoƙari mu samar da jin tsoron Allah a cikin shi wannan shi ne kawai mahuta Allah mana taufiki maliki cewa wa balaga kisarul amali bis salafi salihi yake cewa magabata na gari abin da ya shahi takaita guri ya kai da su mablagan aziman wata wani wata matsaya mai girma yace walaulan naql as-sahih in ba dan ba ma an kawo bi mana an an yi naqal mana an ciro maganganun su maganganun kuma tabbatattu wanda abin ya tabbata an yi shi malici la qulna da sai mu ce hadha darbun min al-khayal aw shay'un mahalun yace da mun ce wannan wani abu ne wanda yake khayal ne kaman kace kawai mutum imajinin abubuwa ne kenan hadi ko kuma aushai aushayin muhal ko kuma abin da baya yiwuwa to amma magabata kasancewa sun karanta qur'ani sun karanta hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai suka dora rayuwarsu akan wata turbar da in kaji ana bada labarin su sai ka rika abin kaman baya yiwuwa la siyama mutumin da yake ga duniya ta mushi katutu a cikin zuciyar shi yana ga abu kaza aka ce ai aya ta ce kaza ko hadisi ya ce kaza sai ci kai abin nan ai ba zai yiwu ba me yasa saboda zuciya duniya ta samu gurbin zama a cikin zuciyar shi mali yace akhraj al-bukhari fi al-adab al-mufradi an al-harith an-nakhai rahimahullahu ta'ala qala al-imam al-bukhari a cikin littafin shi al-adab al-mufrad daga al-harith an-nakhai yake cewa yace in kana ar-rajulu tuntaju farasuhu min al-layl yake cewa fayanharuha ghadwatan yace mutun zai mutun ne tuntaju farasuhu min al-layl bimana rawa shi da suna dokin shi ko kace godiya ko ita ce mace godiyar shi za ta aihu za ta aihu min al-layli da dare fayanharuha gadwatan washe gari sai ya kama wannan dan da aka aiwa sai ya yanka shi me yasa yaqulu yana cewa ana aishu hatta arkaba hada yanzu ni ne nike da daman da zan iya rayuwa har in kai matakin da zan hau wannan dan godiyar yana ga shi bai daga cikin tsarin wanda za su hau wannan saboda tsawon lokacin saboda bayya da katin minti ɗaya a gaba a cikin rayuwar shi umar ibn khattab allah ya ƙara da gare shi sai ji labari da ya ji labari cewa ga abin da mutanen da suke faja ana kitabu umar ya ce sai ya zo mana littahi ko kuma rubutun umar ya ce an aslihu mara zaka kumullah ku inganta ko kuma ku tattali abinda Allah ya arzuta ku da shi ya ce fa'inna fil amri muntafisan saboda a cikin al'amarin akwai yalwa kenan kar ku kumtata wa kanku haƙiƙanin kumtata wanda addini bai umarce ku ba amma shi wannan ba Allah ya kai shi zuwa ga yin haka saboda yanda ya yanke tsammani da rayuwa gaba ɗaya duk lokacin da abin da zai aikata yana ga kamar abu ne na ƙarshe a rayuwar shi yake aikatawa to wannan kuma shine abin da zai gadar wa ɗalam yin abin da ya kamata amma daga lokacin da ka shanta ke kace akwai gobe ai akwai jibi to kaga jibin nan ba taka bace ba kaga goben nan ba taka bace ba kaga in an ji nan ba taka bace ba da haka wanne ne naka yanzu me ya kamata kai kai abin da ya kamata a yanzu tun kahin yanzu ya wuce malice ya qulu asim ibn abin abu abu abin najud asim ibn abina jude yake cewa kana li abi wa'il khussun min qasabin yake cewa ya kasance mahaifina wa'il yana da khussun ay baitun iya da gida wannan gidan kuma min qasabin gida ne wanda ake yin shi da da kara ko kuma kace gida ne da ake yin shi da itace kenan itace ne za a je a sassaro a kawo a kakkawa su har su kai matakin da za su iya yin gida to wannan mahaifin nashi fakana idha gaza na qadahu sai zamanto duk lokacin da zai tafi wani yaki na musulunci to sai ya warware wannan gidan nashi sanda bayan sanda wa tasaddaqa bihi ya sadaka da shi gaba daya wa idha raja'a an sha'a bina'ahu yanzu in yana cikin wanda suka komo daga wajen jihadin nan sai ya zo sai ya kirkiri wani gidan samu amma wancan kan babu shi ya rabar da shi saboda tsarin da suka ɗaukan makansu cewa lalle babu wani abu wanda yake garanti gaba ta wani duka maganganu ne wanda malin ya haɗa su a nan saboda ya nuna mana halin magabata da yadda zuciyarsu take da alaƙa da duniya bi mana ba su ɗaukan makansu ba irin gurace-gurace suka zuba wa zuciyarsu wanda har ya sa suka yi nisa da Allah subhanahu wa ta'ala kowane lokaci suna jin kamar yanzu ne ko in an jima yanzu ne ko in an jima sane ke cewa ya ce kasab ya ce baitun min kasabin au shajarin kenan gidan da aka yi daga icce ko wani zana waje a fi kitabi zuhudi libnil mubaraki fi safhati tasi'ati wa tis'in an ilhassani kala malice ya zo a cikin littafin az-zuhud na ibn mubarak a fajta gomiya tara da tara yake cewa daga al-hasan yace kana ahaduhum yattakhizu al-qasaba ɗaya daga cikinsu zai riki alƙasaba shine kamar wata wani magudanar ruwa wa ya ji fiha khaitan a cikin wannan magudanar ruwan zai sanya wani zare ko kuma ka ce ya jayo wani reshe na wannan ruwan ya zo zuwa ga inda yake zaune yu'alliquha bi usbu'ihi fiha ma'un zai ɗoki wani kyalle sai ya ɗoko ruwa a cikin ɗan buta sai ya rike wannan ruwan ya sa zare ya sa a jikin hannun shi kenan da buta shi a jikin hannun shi yadda kake rike salloka yau yu'alliquha fi asabi'i fiha ma yuridu idza bala an yatawadda me yasa yake dokan dan dan zakumi na ruwa ko sahanin ruwa ya kulla a hannun shi so yake daga lokacin da yayi bawali ya zamanto kai tsaye alwala zai mi yasa makhafata an ya'tiyahu amrullah saboda jin tsoron kal al'amarin Allah ya zo ya riske shi yana cikin halin rashin alwalla halin rashin alwalla ka duba waɗannan mutane shi yasa an ka duba alkur'ani mai girma zaka ga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama irin gwagwarmayar da suka yi da yanda suka gaskanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya rika safkar da aya tun suna raye ce waɗannan mutane su ne masu imani da gaske saboda abin da suke da gaske suke ba da wasa suke ba duk abin da aka ce musu Allah ya ce to ba ja duk abin da manzala sallallahu ya faɗa to babu zancen ja amma a yanzu za ka ga a karanta maka hadisi kaza ne manzala ya ce a yi amma sai ka ga a ka shura wannan abin kai bai cikin tsarin ka ko a karanta aya ka rika a wannan here suwa ne amma ni ban na cikin wani makamancin wannan wani daga cikin wahayin shaidan sai rika maka cewa ai wannan ba naka bane a wannan zuwa gaba a lokaci kaza ka gyara lokaci kaza an yi kaza har ya kai inda zai halakar da kai dura kaza in kai wasu abubuwan da magabata suka yi abin zai baka mamaki kwarai da gaske saboda su gurunsu da suke kwana suke tashi da shi yaya za a yi Allah ya yarda da su shine kawai babu wani zance a dole he na tara dole sai na giggina dole sai na yi wa a'a babu wannan kawai ya za a yi Allah ya yarda da su kawai wannan shine abin da suka sa gaban su malike cewa ja'a fi kitabi qisar al-amal fi as-safhati as-saminati was-sittin libni abi dunya an miskin bin dinar yazo a cikin littafin qisar al-amal a safhata 68 libni abi dunya an miskin bin dinar daga miskin ibn dinar yake cewa kana shaykhun muta'abbid ya kasance akwai wani lattijo wanda yake ta kokarin bautawa Allah wannan mutumin tajtami'u ilaihi fityanul hayy sai yake tara matasan anguwansu gaba ɗaya yake musu nasiha yake musu wa'azi wa nusakihim haka kuma yana tara masu bauta duk wani wanda yake da nau'i na bauta kenan zai tara soji guda ta musu nasiha qala fa yuzakkiruhum ya rika musu wa'azi fa idza aradu an yatafarraqu yanzu idan aka yi wa'azi aka kare za a watsi qala sai malamin sai ya ce musu miskin ibnu dinar sai ya ce musu ya ikhwata ya ku ɗan uwana ƙumu ƙiyama ƙaumin kad ya isu minal mu'awadati li majalisihim aw li majlisihim sai ce musu ya ku ɗan uwana idan kuka tashi tashi ku tashi tashin mutanen da kad ya isu wanda sun yanke tsammahanin minal mu'awadati akan sake komowa li majlisihim akan wannan majalisin karka kulle wani abu ka ce a bari kawai sati mai zuwa muku zumun warware a in dai wani abu ne wanda yake da hatsari da haƙƙin wani ko haƙƙin Allah to karka yarda kamar shi saboda baka san ba sati mai zawon zaka dawo ko ba zaka dawo ba yake cewa kad ya isu ya zama to kun yanke tsammani min al muawadati li majlisim khawfan yace ku zaman to masu tsoron min khatafatil muwakkal bin nufus daga fusgen ran wanda aka wakilta mishi rayukan bayi kenan shine mala'ikan mala'ikan da aka wakilta mushi ɗaukar ran mutane ke na yace ku rika tsoratan ku rika jin wannan abun a cikin zuciyarku idan ya zo ɗaukar ranka ba ta za ka yi baka shirya ba ko abu kaza ba kare ba a babu ne kala malaki ta fa ya buki wannan malamin sai ta kuka wallahi ina muku rantsuwa da Allah wa ya buki kuka yake ta gaske idan aka tashi watsewa daga majalisin zai ta kuka ya ce ku sa a ranku ba lalle ba ne ba ku sake dawa ku zamna kuma tabbasa ka nan ne وعن سحيم مولى مولى مولى بن تميم قال جلست إلى عامر بن عبد الله سحيم مولى مولى بن تميم يكي تشيوى جلست نازونا إلى عامر بن عبد الله وهو يسلم يتي نازو وجن عامر بن عبد الله نائس كيشينا صلى سينا زونا fajawwaza fi salatihi wannan mutumin da yake sallah sai ya takaita sallar tashi jawwaza ay qassara fi salatihi takaita ta kenan yayi yayi ta dai ba yanda yake so ya tsawaita ta ba thumma aqbala alayya da ya salamce sai huskanto ni fa qala sai yace arihni bi hajatika fa inni ubadiru yace dan hutar da ni game da bukatar da ka zo da ita faɗi mini mu ya zo da kai fa'in ne ubadir saboda ni ina cikin gaugawan zuwa tahiya ne ya ce wa matu badir ya ce mai kake gaugawan tahiya zuwa gare shi ƙala ya ce malakul maut rahimakallah ya ce mala'ikan mutuwa mana yana nan yana kai kawo akan ɗokar raina kuma tabbas ɗoka zai fa'in ni ubadau ya ce ƙala faƙumtu anhu wa kama ila salati sai na gama mashi bayanin da zan mashi ina karewa kuma sai ya tashi ci gaba da sallar shi bi mana bai yarda ya bar wani lokaci bai baci a cikin rayuwar shi saboda ya sa abin da yake jiran shi Allah shirye mu gaskiya akwai bannan lokaci kwarai da gaskiya a cikin al'amuran lokaci mu ɗauke shi a bakin komai ba awowi da yawa barkatai za mu zauna a fada haka kawai banza ba amfanin duniya ba amfanin lahira a ciki sai bacin rai sai yi mudi da mutane sai kaza sai kaza ka duba ga shi cikin sallar cikin ibada yake aka zo aka same shi kuma ana kammala Allah ya tashi mai Allah ya ci gaba da ibada saboda ya san nan bai zo ya zauna ba mahma dalal layl fala budda min tulu'il fajr duk yanda dare ya dau ya tsawo mahma dalal umru duk yanda rayuwa ta maka tsawo fala budda min dukhulil qabr tabbas wutar sai ka shiga cikin kabari baka zo ka huta ba baka zo ka meke kafa ba baka zo ka ce wash ba babu zancen wash alhamdulillah sai lokacin da ka saka ka shiga cikin kabarinka a lokacin da aka maka tambaya ka bada amsa to shikenan Allah taimake mu aikata abin da ya kamata wa marra dawudu ta'i fa sa'alahu rajulun an hadithin dawudu ta'i ɗaya daga cikin magabata ya zo wucewa fasa'alahu rajulun sai wani mutum yake tambayar shi an hadisi game da wani hadisi faƙala ya ce ce mushi da'ani fa'innama da'ani fa'inni innama ubadiru khuruja nafsi ya ce da Allah malaka shahamun lahiya da'ani da Allah shahamun lahiya fa'inni ni ƙin da kake gani innama sani cewa kawai ubadiru khuruja nafsi ina gaugawa da ina rigai-rigai na hutun zuciyata kenan ina rigai-rigan aikata alheri kahin zuciya ta kai inda za ta wuta kenan kakka damin da ka shagaltar da ni akan wasu abubuwa malice ja a fi kitabin zuhdi alkabir lilbai haƙi fi safatin rabi'atu wal hamsi na ba'adal mi'atain ya ce kanat ihdal abidat ta yanzu malin ya gama maka bayani akan wasu daga cikin magabata maza kenan to su ma matan ba a bar su a baya ba ba bar su a baya ba saboda magana ta neman lahira ƙa'ida ce ta man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falan nuhyiyannahu hayatan tayyiba duk wanda ya aikata aiki na alheri yayi imani to lalle tabbas wannan mutumin Allah zai rayar da shi rayuwa mai dadi sawa'u ne zaman to namiji ne ko mace ce male ce yazo a cikin littafin az-zuhud na Imam al-Baihaqi a fajta 254 yace kanat ihdal abidati idza idza asbahat ya kasance ɗaya daga cikin matattaki masu bauta idan ta wayi gari tana cewa ya nafsu hadal yau ya ke zuciyata wannan ranar da kike gani a yau ita ce rana ta sa'idini yaumi hada ki taimaka mini akan yin aikin alheri wannan ce ranar da nike da fala'allaki la taraina bayada yaumin abada la'alla ba za ki ƙara ga hasken wata rana ba daga yau har abada take ma zuciyarta wannan karatun wa iza amsat haka kuma in marece riske ta nan ma qalat tana cewa ya nafsu hadhihi layla ya ke raina wannan daren da muka huskanta a yanzu sa'idini laylati hadhihi ki taimaka min akan yin alheri wannan daren nawa kenan fala'allaki la taraina sawada laylatin abada yana yiwa daga yau ba za ki ƙara ga duhun wani dare ba in ba wannan ba fama zalat wannan macen bata gushe ba takhda'u wa tadfa'u ay taf'alu wa tadfa'u tana aikata haka wa tadfa'u yawmaha bi layliha tana bibiyan wuninta da daranta sannan kuma wa layliha bi nahariha daranta da yininta tana hudin haka hatta matat ala zalika asiri ta mutu akan haka kullum in ta tashi ko mace ta iske ta ba kasala za ta rika hudewa zuciyarta wannan abu kuma ta ƙara kaimi akan aikata aiki alheri malaci wa kanat غفيرة العابدة لا تضع جنبها على إلى الأرض في ليل ولا ولا وتقول في ليل وتقول يا كسانتي غفيرة أو غفيرة العابدة وتمي بوتا لا تدع جنبها باتا أج حقر قرنت سود يوا أتكن كوانكي إلى الأرض أسمن قسا في ليل أتكن دري وتقول تنا تشيوا أخاف أن أوخذ على غرة وأنا نائمة ina jin tsoron an uhad akan a ɗauki raina ala girratin ai ala gaflatin kar a ɗauki raina ina cikin gafala ina cikin rafkana ina cikin shagala ta ce wa ana na'imani ina cikin barci a ɗauki ranta tana cikin barcin ba ta yarda ba so da yawa za ta zauna ya zamanto ibada take a cikin wannan dare wannan duka maganganu da tabbatattu wanda an samu daga cikin magabata suna aikata haka nan wa kanat ummu ummul أم الصحبة معاذة العدوية معاذة العدوية زيك تشوى زوجة سلة بن أشيم ما تر سلة ابن أشيم إذا جاء النهار قالت إتوانا ما تر معاذة دلوك تندى وني إسكي تتنا تشوى هذا يومي الذي أموت فيه وانا إتتي رانا دزم موت أتكي كما نتشوى يوزا كموتو yau za ka mutu misali kamar wani irin kokari da hamzari za ka bada wajen bautar Allah subhanahu wataala iya da yawa za ka bada himma sosai ba za ka shagaltu da komi ba to haka suke sa maransu da gaske yau zan mutu take cewa haza yaumin ladhi amutu fihi famata namu hatta tumsi ba za ta yi barci ba har mace sai iske ta sannan wa iza jannan lailu idan daren ya iske ta qalat sai ta ce hadhihi lailatin lati amutu fiha wannan shine daren da zan mutu a ciki yace fala tanam hatta tusbih za ta rika bautawa Allah subhanahu wataala ba za ta yi barci ba har asuba ya iske ta haka take a cikin rayuwarta da yawa daga cikin kwanakin ta haka take saboda tana jin la'alla ba zan wuce ba la'alla ba za a wuce ba kuma ana cikin hakan tabbas mutuwa halwaye ta zo tunda tabbas mutazawwa za ta yi la mahalata qala bakr bin abdullah al-muzani kanat imra'atun muta'abbida ya kasance akwai wata mata mai bautan Allah inji abubakar ibn abdullah al-muzani yace wa kanat idza amsat qalat in marijiya iske tana cewa ya nafsu ya ke raina al-lailatu lailatuki wannan daren shine darenki la lailata laki ghayraha bakki da wani dare wanda ba wannan ba fa'iza asbahat kuma in ta wayi gari hallau ƙalar tana cewa ya nafsul yau ma yau mutu ya ke wannan ran wannan ita ce ranaki ita ce sahiyaki la yau ma laki gairahu ba ki da wani rana in ba yau ba yake cewa fashtahadat wannan macen take ba da ƙoƙari akan bauta Allah subhanahu wa ta'ala to waɗannan abubuwa idan mutum yana sa wa zuciyar shi da izinin Allah rayuwa ka za ta yi kyau ƙwarai da gaske sannan za ka samu matsayi a wajen Allah subhanahu wata'ala matsayi mai girma saboda ba za ka bari duniya ta auri zuciyarka ba malice wa kanat majidatul qurashiyya taqul wata mata ana kiranta da suna majida al qurashiyya tana cewa yace sukanu sukanu darin uznibu bin sukanu darin uzinu bin naqala tace mutane suke rayuwa a cikin wani gida sai aka ba su izini aka ce musu ku tashi ku bar wannan gidan ta ce wa hum hayara suna cikin rudi suna cikin imauta yarkuduna fil muhla suna kai kawo an ba su kwanaki kaza sai wannan kwanakin suka rude su suke ga ayu abin ba wani abu bane ba zuwa lokaci kaza mun kimtsa mu huta zuwa lokaci kaza mun kimtsa mu huta yace ka annal murada kamar kai ka ce wanda ake nihi da wannan maganar gairahun ba su ake nihi ba su ake nihi ya zama to kawai sun shantake ku tattara ku hutai su meji kawansu sanar ai akwai sauran awowi akwai sauran lokaci akwai sauran kaza kai ka ce ba da su ake ba yake cewa au at-ta'zin laysa lahu ko kuma kai ka ce wannan izinin da aka bada na ahutan nan kai ka ce ba da su ake ba yace wal ma'aniyu bil amri siwahu kai ka ce wanda ake nihi da wannan maganar wani mutum ne wanda ba su ba tace ahin min uqulin ma anqasuha tace kaito irin waɗannan kwakwale irin waɗannan hankalin ma anqasuha me ya kai su tawaya mi ya kai su ragowa ya ce wa min jahalatin ma a tammaha mi ya kai irin wannan jahilci ya wuce wannan jahilcin imana babu wani jahilcin da ya zamanto cikakken jahilci sama da wannan jahilcin a ce maka wane zaman nan da kake a duniya ta hiya za kai sai ka ɗoka kamar duniyar ka zo ne ta ce wannan hankali ne ragegge jahilci ne cikakke buksan li ahlil ma'asi ta ce tur ga mutanen da suka zamanto ma'abutan saban Allah ya ce ma za gurru bihi minal imhali wal istidraj wai miye ya ruɗe su minal imhal na daga dakaci da ake musu wal istidraj da talala da ake musu so da yawa ɗan adam idan duniya tana raya mushi sai ya rika tsammanin mutuwan ma kamar ba zai mutu ba ko da ya yarda a zuciyar shi zai mutu to lisanul maqa lisanul hal bi mana rayuwar shi da yake tana nuni akan kaman bai yarda zai mutu ba in kaga irin rikicin da yake doka in kaga irin abubuwan da yake aikata wanda Allah ya haramta su sai kaga mutum ne wanda ya yanki alaka tsakanin shi da Allah subhanahu wataala bai da alaka da Allah to istidraj ne Allah ce wa umli lahum inna kaydi matin da ko nike musu ina musu ina jinkirta musu ne Allah ya ce inna kaidi mate kamu na tsanani gare shi dan adam a lokacin da yake rayuwa abubuwa suna tafiya yanda ya kamata sai ya rika gaca kaman ba zai mutu ba yana ga kamar mutuwan ma'a sai dai ta dauki wani amma shi a yanzu dai mutuwar kawai ba yanda za a ta dauke shi bai tsara kanshi a cikin da za su mutu ba ana cikin haka sai mutu to ɗara bai rika tuna cewa inna rabbaka labil mirsad Allah iya da madakata wanda kuma kowa sai ya bi sai bi wannan madakatar bayan da za ka kauce bayan da za ka ratse ba inda za ka tafi dole sai ka zo wa in minkum illa wariduha dole sai ka zo wannan madakatar shi ne take cewa akwai miye rude ka ma garraka bi rabbikal karim Allah yake cewa kai da adam miye rude ka ga ubangijinka kamar menene ka samu miye kake da me kake takama da shi me ka taka miye abin da zai sa ka bauɗe wa Allah ka kafirce wa Allah subhanahu wataala kutilal insanu ma akfara Allah ce Allah an ci irin dan adam me ya kai shi butulcewa Allah ni'imomin da Allah ya mushi maimakon ya ajje hankalin shi bautawa Allah sai amfani da ni'imar da Allah ya mai wajen sa'a ma Allah subhanahu wataala hankali ne Allah ya mushi gani ne Allah ya mushi a gaza ne Allah ya mushi wadata Allah ya mai mulki Allah ya bashi maimakon ya amfani da wannan abin cikin abin da zai jawo sharri Allah sai zama to aikin da yake aikata abin da zai ƙara nisantar da shi da Allah ne take cewa wata ƙulu tana cewa basaɗu basaɗu amalahu mutanen nan sun buɗe mana sun shunhuɗa amalahu gurace-guracensu fa'adau amalahu sai suka lalata ayyukansu gaba ɗaya duk mutumin da gurin rayuwa mai yawa wallahi bai da lokacin da zai bauta wa Allah in kuma zai bauta wa Allah ba bautan da ya kamata bane yayi zai saboda shi yana ga cewa bautan Allah ma kamar ana tsaida shi ne kamar an dayi mutane ana cikin kaza kawai sai an kira sallah kuna makamacin wannan guri yana so sai ya hada kaza sai ya kai wuri kaza sai ya tsaya waje kaza fa adaa'u a'malahum wannan abin sai lalata musu aikin su sai ce walau nasabul ajala inda dan adam zai doki ajare shi ya sa a gaban idane shi ya kafa su mana ka sa kai zaman to shine kake gani wa tawu al'amala kalimke wannan gurin naka ka ajje shi gehe take cewa khaffat alaihimul a'mal da ayyuka sun zama to maka mai sauki duk abin da yake kawo tashin tashina shine wannan dogon gurin kawai gurin nan ne so kake dole sai kayi kaza sai an yi kaza sai an yi kaza sai an yi kaza kana ta tara abin da baka tara lokacin da zaka ci shi ba baka da lokacin da zaka ci shi baka san ba yaushe zaka mutu baka san ba wa zaka bari baka san ba ya za a yi baka san ba baka san ba su suka fi yawa a cikin rayuwarka fa abin da ka sani to abin da ya kamata kai shine ka tsaya ka kahu akan bin Allah sai Allah ya wadatar da kai dukkan wani abin da yake firgici ne a cikin rayuwa amma idan zama to ka ishi kanka kana ga cewa an kai kaza ne zaka zama to kaza in kai kaza ne zaka samu nutsuwa kaza Allah sai ya kyale ka da dabara kai ta wahala ai shine abin da manzo Allah yake ambata a cikin hadisi yace duk mutumin da ya zama to duniya ce gure shi sai Allah ya sa mishi talauci a gaban idan shi ya tara ya tara ya tara yana da yayi wane ne amma talaucin kawai yake gani gani yake yau aka samu wata matsala yar kaɗan kawai shi ke da kowa zero haka zai rika gani sai ya rika bin wannan duniya ya rika bin duniya ya kasa yin sallar kirki ba azumin kirki ba kiyamul da kirki babu zance ya zo zama da saurari karatu ba zance ya kaza bayyana lokacin duk wani aikin alheri duk abin da zai a cikin ujala yana cikin harkoki yana cikin business bayyana dama ayyuka sun mai yawa wane ne ya mai yawa ana cikin haka sai mutu sai Allah ya sanya talauci a gaban idan shi sannan kuma Allah sai ya daidaita mashi al'amarin shi gaba daya sai Allah ya raba mashi harakoki hankalin ya rabu ba yana da awarca shi harakoki gare shi da yawa ba bayyana lokacin kaza sai Allah ya bar shi da wannan abu sai zaman to kowane lokaci shi daukan waya yayi can fi yayi nan fi yayi bayyana nutsuwa ko kadan in aka ce maka wannan wani ne ya mallaki kaza sai ku girma da mutum saboda kwata-kwata bayyana nutsuwa hankalin shi a tashe to wannan iya daga cikin ukubar da Allah ya fara mushi kahiyar lahira wanda kuma ya sanya Allah a gaban shi ya zama to lahira ce burin shi mazalla sallallahu alaihi yake cewa jama'a Allahu lahu amra sai Allah hada maka al'amarin kauje guda sannan kuma Allah ya sa ginaka bayna nusba ainaka Allah ya sa maka wadata a gaban idanunka a ga yadda kake infaki kake bayarwa kake kaza kake kaza duk wani aikin alheri zaka yi na addini ne na ƴan uwanka ne na wane ne zaka yi Allah ya sa maka wadata a gaban idanunka Allah ya hada maka al'amuranka in aka ce haraka kaza da haraka kaza wane yake jere sai ku dawo maki to yaushe yake wani aikin to Allah ne mushi wata wata wata gata da wani dace Allah ya bashi tun anan gidan duniya kai sa je gobe kiyama sannan duniya za ta zo mushi tana mai turbuda hancinta a ƙasa kuma duk jarabar mutum da kai kawon shi da bige-bigen shi da ta da hankalin shi ba abin da zai samu sai abin da Allah kadarta mushi duk abin da Allah bai kadarta naka ba ne ba wallah ba kusa same shi to shi ne anan take cewa suka duk mutumin da ya haka haffat alaihimul a'mal aiki zai zama to maka mai sauki baka wahala baka tsiyata cikin abin da ya sha aiki za a ganka a nitse maliki cewa an abul abul mutawakkil annaji daga abul mutawakkil annaji qala li yake cewa qala yake cewa qala li sulaiman ibn abd qais sulaiman ibn abd qais yace mini ya abul mutawakkil ya kai baban al mutawakkil qultu labbaika nace amsawanka na amsa maka ni akai qala yace alayka ina ina jan hankalinka bima yuraghibuka fil akhirah ina jan hankalinka ka zamanto mutum mai kwaɗayin aikata abin da zai kwaɗaitar da kai samun lahira ya zamanto shi da abin da ka sa a gaba wayu zahiduka fi duniya ya zamanto abin da zai sa ka rika gudun duniya ya zama wannan abin shi kake bi wayu qarribuka ila Allah ina horonka ka rika aikata ayyukan da za su kusantar da kai ga Allah qultu sai shi yake cewa yace wa huwa wa ma huwa ya aba ya aba abdullahi yace menene wannan abu ya kai abu abdullahi kala ya ce taksuru ani duniya himmatuka ka takaita gurin duniya ya zama wannan shi ne himmaka imana himmaka game da duniya ya zama to ka takaita shi ya ragu wa tasmu ilal akhirati bi niyyatika ka daukaka ilal akhira bi mana kenan tunaninka da kai kawonka da duk wani kokarinka tasmu ya kai ilal akhira zuwa ga lahira biniyatika ta bangaren niyya kawai kokarinka da niyyarka da kai kawonka ya za ka samu yardar Allah ne yace wato saddiqu zalika wannan kuma zai gaskantu bi fi'lika da ayyukan da kake aikatawa sallarka azuminka karatun qur'aninka qiyamul lailinka biyayyanka ga ma'aifanka bi abubuwa ga sunan ayyukan alheri wannan shi zai tabbatar maka da haka qultu yake cewa nace ma nace nace ma abu abdullah nace fa kaifa fa kaifa li ma asta'inu bihi ala dalika yace menene zai taimaka mini akan aikata wannan ayyukan da ka faɗi kala yake ta taqsuru amalaka fi dunya ka takaita gurinka a cikin rayuwa ka takaita gurinka sai kaga gurin nan ya hana mutun yi abin da ya kamata kuma abin da yake nema na duniya bai samu ba tun da ya wayo yake nema har yanzu bai tsaya ya koyi ruku'in kirki ba su da kirki duka ba abin da iya babu zance ya zauna ya karanta ƙur'ani ko ya zai zauna ya saurari karatu saboda zuciyar shi ta yi dama-dama a babu wani a cikin tsarin shi yana ga cewa in ya bari harkokin shi za su lalace ayyuka nawa za a ga mutum ya kasa yi saboda yana ga wai shi in ba shi ba to komi zai lalace to mutuwa za ka yi mutuwa za ka yi abin da ka tarin gaba ɗaya za ka bari ko furan ɗaya baka zuwa da shi ka ga mutum ya kasa zuwa ya aikin hajji da hujjar in ya bar dukiyar shi za ta lalace duk abin da zai kusantar da kai ga Allah ya zama tona shi ne burinka yake cewa ka taƙaita guri game da duniya wa taksur ragabatuka fil akhira ka yawaita kwaɗayinka game da samun lahira hatta takuna biddini baraman har sai ka zamanto game da abin da ya shahi addini shine abin da ka runguma wa bil akhirati karithan game da lahira kuma ya zamanto shine himmarka yace fa idza kunta kadhalika in ka zama kamar haka lam yakun shay'un ahabba ilayka wa yake cewa wurudan min al maut sai zamanto a lokacin ba wani abin da kake so ya zo maka in ba mutuwa ba bi mana kana shirye ka kimsa tsakaninka da Allah baka da matsala daga ko mutuwa ta zo fa biha wa ni'ima kuma dama irin mutuwa da ake so aiki na amma kana gafale ka shiga cikin wasu abubuwan da ba amfani a tare da su ko na biyu kana cikin haka sai mutuwa ta zo ta doke ka ka ce ma Allah ne me kai a cikin rayuwarka abin da ka tara ka bari وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء ولقد جئتمونا فرادا الله تيغا كنن kun zo mana dai bayan daya ana cikin rayuwa aje abin ne wani adawa aje abin ne wacce adawa aje ai kaza ai kaza haka kowa dai dai zai rika zuwa wataraktum ma khawwallakum kuma duk abin da kuke tsammanin kun taran kun bar shi wara azhurikum kun bar shi a bayan kun zo duka ka duk abin da ka tara da kwantikin naka da gidajen naka da abubuwan da ka tara na kadarorin komin wanda insu duka ka bar su babu komi ka kakkabe ka zo wa Allah subhanahu wataala kai kin ka zallanka kama khalaqnakum awwala marra kamar da muka halicce ku bugu na ari haka ka zo duniya kuma haka zaka barta ka zo baka da kobi ba ka zo baka da riga baka da wando baka da kaciya baka da takalmi haka kuma zaka barta haka zaka barta duk abin da kai gwagwarmen tara wanda bari shi za ka yi shi yasa ka laƙafa ma kanka ka tausaya wa kanka in za ka tara ka tara akan halal kuma in za ka kashe ka kashe akan abin da Allah ya rada shi wani abu ne da ka zo ka samu kuma tahiya za ka yi kamar shi kai ya rudar da kai ka sa'a ma Allah saboda ka mallaka mutum nawa ya tara ya tara ya mallaka ya bari kana bari kana fasawa kana barin duniya ɗiyan da kai ta hidima kai ta wahala akan su ka tara don su ɗin ƙarshe sai kotu za ta raba gadinsu tun sai shiga rikici kana haɗuwa yara za su hara kama ni ina son kaza ni ina son kaza mota kaza ni na kama ta da sauransu haka ake haka ake kayi ƙarya kayi yaudara kayi cin amana kayi ha'inci duk wani abu na rashin mutunci kayi saboda ka tara ka tara ka bari kai kana can kana amsa tambayi su kuma anan suna suna suna morewa duk abin da ka tara biye bayan bai samu kai samun shi za ka mutu ya tausaya wa kanshi in ka gyara alaƙa tsakaninka da Allah to ba wani abin da ka yi so a cikin rayuwarka sama da mutuwa ta zo maka wala shay'a abghadha ilayka min alhayat sannan kuma ba wani abin da kake kyama sama da duniyar zaka ga duniyar bata dame ka ba tara ta bai dame ka ba ga kokarinka alaƙa ka da Allah subhanahu wataala ta yi kyau malaci wa qala ibnu abi abi umara ya ce ya ayyu hadhal ladhi qad gharrahu al ya kai wannan wanda ya rude shi dogon guri wa duna ma ya amalu tanghisu wal ajal a cikin wannan gurace guracen da kake yi anan ne at-tanghis at-tanghis shine abinda kake nihi na gurin kan ba zai cika ba shi yasa manzo Allah yace la yamla ufaka illa turab ba abinda ke cika bakin adam ya ji ya gamsu in ba kasa ba a lokacin da ya ji an danna shi a cikin kabari a lokacin zai gamsu cewa an hukunta daga cikin wata rayuwa an shigo wani abu daban a tangisu wal ajalu da ajalinka yace ala tara innama dunya wa zinatuha wai kai bakka lura bakka hankalta ita duniya da kawanta yace kamunzilil kamunzilir rakbi daran thumma tartahalu yace kamar mutumin da zai sabke za a sabke wasu mutane ne wasu mutane mahaya yan tahiya a sabke su daran a wani gida thumma tartahalu yau yau da gobe wannan lokaci kadan irtahalu za su bar wannan wajen haka ne duniya kawanta da wannan inda yake cikinta duka haka take ka auna shekarun da suka wuce a baya na rayuwarka sai ka ga kamar ba a yi su ba to haka rayuwarka take duka gaba ɗinta duk abin da ka aikata kuma za a maka lissahi a kan shi amma kwanakin da suka wuce sai ka ji kamar ba a yi su ba in wata dukiya ce ka samu ta haramtacce hanya ka cinye dukiyar yanzu ka ci ka kare kamar ba a samu ba lissahin da kuma iyana a saman kanka wani ka zalimta wani ka ha'inta wata alaka kai da wani ka yaudare shi abin ya riga ya wuce kaman ba a yi ba amma kuma lissahin abu yana na saman kanka wannan shi ne abin da ya kamata ɗadam ya rika tunawa game da duniya za a zo a yi abu a wuce an wuce shi kenan an wuce an ƙare amma raskonan abin kuma yana nan a saman kanka kuma tabbas an tambaye ka shi ne abin da ya kamata mutum ya rika tunawa duniya ba komai bace ba yace hutufuha rasadun wa aishuha nakadun yace ita duniya da kake gani hutufuha halakanta rasadun ka halaka kuma an rassade maka mana an an kiyaye maka duk abin da ka aikata a cikin ta wa aishuha nakadun kuma rayuwa a cikin duniya abu ne mai karancin alheri yake cewa wasafuha ranaqun haka kuma abin da ya shahi lalla abin da ya shahi khiyar zaɓi ko kuma ka ce wasu lokuta zaɓaɓɓen abu a cikin duniya kenan tacaccen abu wa safuha abin da yake tacaccen a cikinta ya ce ranakun wani abu ne wanda yake yantakilu min halin ila hali yana ciruwa daga lokaci zuwa lokaci yau ka mallaka gobe bakka da jibi ka mallaka gata bakka da yau allah ba kaza gobe bakka da shi to hannan shine halin rayuwa wa safuha ranakun yake cewa wa mulkuha duwalu mulkin duniya kuma ɗan kama kama ne limana kamar da kasan da ake adashi in ka ɗoka yau gobe wani ɗoka duwalun haka yake sassauyawa nan da wasu 'yan kwanaki ko 'yan watan da suka wuce masu mulkin daban wanda suke yi a yau kuma daban halin zuwa wani lokaci wanda za su yi daban haka abin yake tahiya kar ka rubu kar izza da buwaya na mulki ya ɗoke ka ko kuma izza da wadata ya ɗoke ka na cewa kana jin a yau kana da za ka iya taka wanda ka ga dama duk wanda ya hauka za ka kakkaɓe shi da ka ga dama ka tuna cewa an yi wasu mutane kahin kai ina suke a yau ina su alhaji wani ina su alhaji wani wanda ka rayu tare da su ka gan su sun ganka ka san su sun san ka kun yi alaƙa tsakanin su da su kai da su amma a yau ina suke ba sa haka mulkin sun wuce labarinsu ya wuce aiki da suka aikata yana jiransu wanda mulkin shi ma yi duk abin da za ka yi ka yi daidai ba ka yi daidai ba abin da ka aikata nan dai yana nan yana jiranka wa mulkuha wa mulkuha duwan sai ce ta zallu za ba ka gushe ba yake cewa tofurego firrau'ati sakinuha ita wannan duniya da kake gani ta zallu ba ta gushe ba tofurego tana tana karewa firrawati sakinu a cikin nutsuwa tana karewar suke zaune a cikin ta kana ga ana tahiya kaman ba a mutuwa ana yau a dauki wannan abin ne gobe a dauki wannan abin ne jibi a dauki wannan abin ne gata abin ne wacce a haka sai ka waiwaya ka ga abakanka wanda kuke tsara da su ba su wuce ba a lissafa su duka sauran ina suke su mutu kai mutuwa za ta tabbas maliki cafa ma yasu gulahu linun wala jadalu awwala wala jazalu haka wannan rayuwar da kake gani ma yasumu lahu linu wani tafsasan halinka bai mata abinda zaka yi kawai shine ka bi Allah sannan wala wala jazalu haka kuma abinda ya shahi farin ciki sha ba yi mata yake ba ba wata farin ciki zaka samu a cikin rayuwa wanda kake tsammanin wannan farin ciki in ka same shi shike ne ya dawo mu'ababu shi dawwamamman farin ciki shine alaka da Allah ta yi kyau in ko bata yi kyau ba to duk abin da kake ciki na tafshin rayuwa duk abin da kake ciki na farin cikin rayuwa a ganinka wallahi wani abu ne wanda yake kararre da kuma wanda yake ɗan lokacin da bai taka da karya ba mutum nawa yana cikin rayuwar ma Allah ya in kaga aka ce maka wannan wani ne sai ka rika mamaki wani kuma eh wani shine shine kuma kai da kake takaman duk abin da kake takama da shi wallahi baka wuce ba rayuwa kai mata haka da kai mutum ya kai matakin da zai shugabancin ƙasa sai ya kai matakin da yana bara yayi bara a bashi kudin da zai je a mushi magani ka mallaki abubuwan da ka mallaka a cikin abin da ya shayi tsarin ubangiji ba wani abu mamaki bane ba ka kuma baka da kobi ka zan baka da kobi daga kar wani farin cikin ta ko wani abin da ya shayi kazanta ya shagaltar da kai akan Allah subhanahu wataala malice ka annahu lil manaya warrada aradu kai ka ce mutane dama lil manaya game abin da ya shayi mutuwa warrada da da, da karewa zaka kare ka lalace zaman tu babu kai a doke ka abin ne ka kana yan lokuta kaɗan zaka tagayyara zaka tagayyara wannan gangan jikin naka da ka gina kake so dole sai kai haske kai kiba kai wane ne koda zaka ci haram zai zamanto abincin da tsutsa za ta ci ne me amfani shi riba me ka samu riba me ka samu babu kai tajara kai ta shiga kana huta kana ɗokan dukiyar da ba taka ba kai so kake kawai dole sai kaci dole sai an ganka a cikin yanayi mai kyau duka gaba ɗaya za ka zama to abincin tsutsa ne ‘yan ɗawoyi ne musu takara sa kare kawo shi ta kumbura ɗin kawo shi babu tsutsa tana shiga daga inda ta gada mata wuta daga inda ta gada ma haka ne makomaka abu ɗaya maka saura aikin da ka aikata in alheri ne alhamdulillah idan ba alheri ne makoma falata lumanna illa nafsa kar ka zargi kowa ka zargi kanka a maka wa'azi a faɗakar da kai a ja hankalinka aikaza aikaza kana ga wa'azin ma wani da ake gani yake an matsa mutane ku bar mutane su rayu yadda suka ga dama rayuwa ta ce ka ji mutum yana faɗin kalma irin ta arna wai rayuwa ta ce ni nike da rayuwa ta ni zan yi abin da na ga dama idan malakul mauti ya zo sai ka faɗi mushagara wani ne kai an talasta bishai kamar ɗadan muna ɗaukar abubuwa muna ɗora ba kai ba kowa ba ne ba yanda Allah ya tsara maka za ka rayu haka za ka rayu ba abinda ka isa ka sauya yau aka ce tahiya za ka yi tahiya za ka yi duniya kai banda ma duniya ta wannan da ka sani wasu ma su haɗu wallahi ba su isa su hana ka tahi ba tahiya za ka yi to mene na ɗaga hankali mene ta da hankali mali ce ka annahu lil manaya warrada aradu an bujuro mutane ana ɗauka ana kama wannan ana kama wannan ana kama wannan ta zallu fihi banatu dahari mali ce ba za a gushe ba mana suruhati dahar abubuwan suke faruwa a cikin zamani a cikin lokaci yake cewa tantadilu waɗannan abubuwan ai tatasabbaku au tatasabaku su za su riƙa gudana ana ɗaukan mutane ɗaya bayan ɗaya lokaci ne kawai almar'u yashqa bima yas'a li warithi mutun zai tsiyata ya wahala ya kai ya kawo yayi ƙarya bima yas'a malace li warithi saboda wanda zai bari magado duka tara da ake nemi ne mutun ya tara abinda yayi imani da Allah ba zai cinye shi ba amma so yake wa in ya mutu diyan shi kasu wahala kuma a daidai lokacin da mafi yawancin irin wannan yaran ba a fi ba su tarbiya ba ba su san ƙur'ani ba ba su san hadisi ba su san hanyar makaranta ba ba su san zamantakewa tsakaninsu da mutane ba karatun boko ma ba yi suke ba ba abinda suke yi kawai banda lalacewa abinda suke yi na san wani mai kudin da yake cewa wani malami mai tsawon iya da ni da kai wallahi yara ne kankana wasu ko daga filimar ba su wuta ba hajjiya suke sha ba abinda ba sa kuma dukiyar ya tara ta shiƙa kana ta wahala ka kasa zauna ka yi ruku'in kirki ka kasa yin sujidan kirki ka jarabtu da cewa dole sai ka tara musu almar'u yashqa bima yas'a li warisi yace wal qabru warisu ma yas'a lahu rajul shi kuma kabari zai gaji abinda kai kake kai ka kawo akan shi karshen ka kabari ne ana zo aka bin daga shi kenan magana ta riga ta kare Allah kiyaye Allah shirye mu ya taimaka mana akan aikata alheri اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ها ها abun tafi muka ƙara ku yawa mu ƙara ku tun da sauran mutu takwas yanzu a malike cewa waje a fi kitabi kisar al'amali في الصفحة الثانية والأربعين بعد المئة يازو أتكين لتاين كسر العمل الصفحة تأريد أربعين دبيو malaci an abi bakar al'adawi daga abubakar al'adawi yake cewa rajulun min quraish wani mutum ne daga cikin qurayshawa qala yake cewa kataba rajulun min al-hukama'i ila akhin lahu wani mutum daga cikin masu hikima yayi rubutu zuwa ga wani dan uwan shi yace akhi yace ya kai dan uwana ka duwan da halin su yake mutum sai maka letter kawai ya ce maka ka ji tsoron Allah ka guji duniya kai kaza kai kaza nasihun da hatta gaba da gaba ya gagare mu amma sai mutum ya takarda ya ma mutum nasiha ma yanzu nasiha wani aka mushi ma zai tada bore ce shi za a ma nasiha an ra'ahu stagna ya daga ce ya wadata an yi wani gubernar a garin nan ya tara malamai ya ce to kasance su ne uwayen al'umma su faɗakar da shi su mushi jan hankali kowa ne tashi ce to muna nan muna ana ta'adda a yi dama an yi wane ne an yi alƙawarin kaza muna nan yanzu an karanta la haula dubu kaza an yi wane ne kaza kaza wani tashi ya ce ranka ya daɗe idan a da mulkin gidanka ne kawai allah baka yanzu al'ummar jihar da magaram gaba ɗayansu kwancinsu da tashinsu cinsu iliminsu lahiyansu kazansu wannan abin yadda ka san yauni iyalinka ya haka wannan al'umma gaba daya kuma sama kanka wannan mutumin sai tashi sai rika fada yana ni za ka ma wa'azi in a shekaru ne ma na girme ka kaza yau faɗi maganganu da yawa Allah kiyaye to nasiha a addinance ba wani abu ne dama iya daga cikin haƙƙin musulmi da akan musulmi ka mushi nasiha ka mushi nasiha malik yake cewa iyyaka wa ta'mirit taswif ina jan hankalinka akan ka shedinka karka karka raya at taswif a cikin zuciyarka karka raya gobe zan yi jibi zan yi gata zan yi a cikin zuciyarka ala nafsika yace wa imkanihi min qalbika karka ba wannan kalmar ta at taswif a gaba zan yi a gaba zan yi karka ba shi wuri a cikin zuciyarka duk aikin alheri ya zo to ka yi shi a lokacin gobe da an an jima ba naka ba ne ba ya ce fa'innahu shi abin da kake da taswifi da kake gani ya ce mahallul kalal wani wata mataki ne ko wani wuri ne na gajiyarwa kawai gajiyar da kai ne zai ba ka aikata alherin komi ba amma kuma kullum za ka rikace a gaba zanyi a gaba zanyi yake cewa wa mu'ilu wa mu'ilul malal sannan abin da ya sha taswif din nan wani abu ne wanda mu'il ai mustamir abin da yake ci gaba da gajiyar da kai kina almalal kamar shin daga almalal din gajiyawa da kasa ko kuma kace kosawa wa bihi tuqtaul amal shi wannan taswif din nan da shi ne zaka iya yanke abin da ya shahi gurace guracenka daga ran da ka fasa aiki da shi to duk wani guri zai zama to kayan ke shi amma in dai akwai saufa a cikin al'amarinka to ba labari wa bihi tanqadil ajalu da wannan taswif inda kake gani kana gobe zan yi a gaba zan yi kaza zan yi ana cikin haka har ajalin kai kare wa anta ya akhi yace ya kai dan uwana in fa'alta zalika in ka aikata haka yake cewa adlat aw adallat adilita afwan adilita adilta min azmika yace in ka aikata haka to za ka gane miye azamar da kake ciki a cikin rayuwa kayan daga abu ya taso ka aikata karkace gobe ko jibi yake cewa fajtama'a wa hawaka alaihi sai zamanto a wannan sanin abin da kake ciki na azamarka zai haɗu da san zuciyarka kenan sai zamanto tahiya ɗaya suke yi an suka yi tahiya ɗaya me zai biyo baya fa'alahu sai su ɗaukaku kenan zamanto azamarka kana da gurin yin kaza kaza na kawai sai na yi shi to wannan abin sai zama to hatta da zuciya kamar abin da za ta rika raya maka kenan kenan yanzu magana ta at-taswif a gaba zan yi in an jima wane ne wannan abin sai kaura ya bar zuciyarka waɗannan abubuwan guda biyu kuma sai su ɗaukaka su zama to su ne a sama a cikin zuciyarka malice wastarja'a min yadayka min min samati ma qad walla anka sannan kuma za su maido a hannunka abin da ya shahi tanadin mutuwa ma qad walla anka abin da ya riga ya tahiya barka kana ta gobe zan yi to wani abu yana nisantar da kai da lahira amma daga lokacin da ya zamanto ka gane abin da kake ciki azama ka ɗauki azama akan aikata alheri to wannan zai zamanto kenan tunaninka yanzu ya mutuwa ka ta kasance kenan abin da ka rasa yanzu zai komo zuwa gare ka malaki cewa na fahu min jawarihika sannan kuma wannan azamar da za ka yi ka kori a taswif din nan wannan abin in ka kore shi zai koru daga gabanka sai zama to gabanka za su tashi su yi aikin da ya kamata ya ce jawari haka alhuzna wal makhafata kenan duk abin da shahi tsoro da abin da ya shahi bakin ciki za su kaura daga gare ke zama to aiki kawai kake aikatawa wa ausaka shauqa wal mahabba sannan kuma wannan koran at-taswif daga cikin zuciyarka zai tabbatar maka da samun shauki da son Allah fa inda muraja'atihi iyyaka a lokacin da ya zamanto kuma ka bar wannan taswif in ya komo zuwa gare ka la tantafi'u baka amfana ko kuma la tantafi'u nafsuka min yadayka binafa binafi'a abin da ya shahi zuciyarka ba za ta amfana da komi ba idan zama to wannan taswif din ka mai doshi akan shi kake tahiya kina hannayenka abinda zuciyarka ta raya maka ne na banza idan ka abinda zuciyarka ta raya maka na banza duk abinda zaka aikata sai zama to akan saufa a gobe in an jima zan yi shi da sauransu malike cewa wala wala tujibuka ila naf'in sannan kuma ba zai ja ka ba ba zai amsa maka ba zuwa ga wani amfani jari hatin wani misali ka samu wani rauni ko wani tasgaro a cikin rayuwa to wannan a taswif din nan walla ba abin da zai kara maka in ba nadama ba sai zaman to ka nadama ina ma a ce lokaci kaza nayi kaza ina ma a ce lokaci kaza nayi kaza amma lokacin da yazo zuciyarka ta rika ce maka a bari a gaba kai in an jima kai gobe kai jibi kai har sai ka kai ka hallaka malicin sun mabadir ka gaggauta fa'innaka mubadarun bika in ma baka gaggauta ba kai ana ana gaggauta maka saboda lokacin da Allah ya baka yana da yana tahiya ya ce wa asiri ka gaggauta ayyuka alheri fa'innaka masru'un bika kai in ma baka yi gaugawa to ana na ana maka wannan gaugawan ya ce wa ka'annal amra yake cewa kad bagataka kai ka ce al'amarin zai zo maka ne kwatsam ba tare da ka shirya ba kuma tabbas haka zai zo in baka kimtsa ba mutuwa za ta zo muku la ta'atikum illa baqta batta zo muku sai kwatsam ba shiri ba tsammani ba tsammani zaka mutu kawai sai ka mutu malike cewa faghtabatta bitasarru da ka himmantu akan gaggauta ayyuka alheri sannan kuma wa nadimta ala tafriq kai hankali karka kai matakin da zaka rika nadama akan me yasa na bar kaza lokaci kaza me yasa na bar kaza lokaci kaza can da Allah yake bada labarin lokacin da dan adam ya zo mutuwa me zai rika cewa rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin ko ina ma a dan jinkirta mun kadan fa asaddaka in yi sadaka in yi kaza in yi kaza a ce ina lokaci ya riga ya wuce malice wala quwwata bina wa bika illa billah ka sani ci abinmu da wani ƙarhi da mu da kai gaba ɗaya illa billahi sai zuwa ga Allah da ka mu yi ƙoƙari ya zamanto a cikin rayuwar nan aikin alheri shine abin da ka himmantu da shi duk abin da zai raba ka da Allah ko mine ne ka bar shi abin da zai sa kai zamanto ka kusanci Allah wannan abin shine abin da ya kamata ka kai ka kawo duk wani abin da kake ga iya da tsada iya da muhimmanci a cikin rayuwarka ka bayar da wannan abin saboda ka samu kusancin Allah أنا كما تمدك إن شاء الله تعالى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله